الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار ثم أما بعد فيا عباد الله فإنني أذكر نفسي وإياكم بالمسير العبدي والمرجئ التي لا بد منه والطريق التي لا مهيد عنه أيها الإخوة الأعزة أذكرنا جميعا بالموت وقرب الساعة وانقضاء الآجال وانتهت الحياة أو كادت ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ونهن إلى قبورنا ذاهبون وإلى البعث والنشور قادمون ولكن كثيرا منا عن كل ذلك غافلون قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مؤردون ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهدة إلا استمعوه وهم يلعبون عباد الله إن في مرور الأيام والليالي لعبره فاحذر الدنيا ومكائدها وكونوا كالغرباء أو عابر السبيل قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا عباد الله إن هذه الحياة قليلة فاغتنموها في فيها بطاعة الله تبارك وتعالى واستكثروا فيها من الحسنات وتداركوا فيها فيما بقي من أموركم من الخيرات قبل أن تفاجئكم هادم اللذات لقد أحسن من قال تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر كم من سهيه مات من غير إلة وكم من ساكم عاش هين من الدهر وكم من سجير يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمات القبر وكم من أروش زينوها لزوجها وقد نجست أكفانها وهي لا تدري وكم ساكن عند الصباح بقصره وعند المساه كان من ساكن القبر عباد الله ولئن هين الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة فإنما بعدها ليس بكثير ولا بعيد بل هي جد قليل وقريب يقول تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أيها المسلمون لقد كان العلماء أن الموت هو عبارة عن خروج الروح عن الجسد وقيل هو الصلب والكسب أما المعنى الصلب فإن العبد يصلب من محبوباته من بين أهله وماله وولده وجاه قال عليه الصلاة والسلام من حديث جبريل عليه السلام يا محمد إش ما شئت فإنك ميت وهب ما شئت فإنك مفارقة قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقال سبحانه أفإن مت فهم الخالدون وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وأما أنه كشف فلأن العبد إذا مات انكشف له ما كان خافيا عليه قبل موته فالناس ينامون فإذا ماتوا استيقظوا قال جل من قائل لقد كنت في غفلة من هذا فاكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم هديد عباد الله إن الموت نهاية كل حي قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت فلا منجى ولا مهرب وهو داء الذي لا شفاء منه قال تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق أي من يرقيه ومن يشفيه وظن عنه الفراق أي وأيقن عنه لا طبيب ينفع ولا معال ولا معالج يرفع والتفت الساق بساق أي شدت إلى قدميه بالأخرى وقد كان عليها جوالا إلى ربك يومئذ للمساق عباد الله فإن كان شأن الدنيا هي الزوال ومسير الإنسان هو الفناء فلا ينبغي أن تغرنا هذه الحياة بزخرفها الفانية وزينتها الزائفة لأنها ليس بدار القرار قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون أيها الإخوة الأعزة اغتنموا فرصة قبل فواتها والوقت قبل مضيئه يقول الشمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى اشتر لنفسك اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجودة والبضائك رخيصة وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه قليل ولا كثير ذلك يوم التغاب يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا أخي الكريم الموت كعص أنت ذائقه وقد ذاقه قبلك أناس من ذوي العلم والسلطان والمال والجاء وعلامة زوال الدنيا كمالها وزينتها يقول مولانا جل وعلا اعلموا إنما, إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون عباد الله عليكم بالمعروف قولا وفعلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثنائع المعروم تقم مصارع السوء والصدقة الخفي تطفئ غضب رب وسيلة الرحم زيادة في العمر وكل معروف صدقة وعلى- وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وقضيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka ya ku ‘yan uwana musulmi ina tunasar da kaina da kuma ku baki ɗaya zuwa makomanmu wadda take ta har abada ita ce makoma wadda babu makawa a kanta ita ce titi ko hanyar da babu wanda ya isa ya kauce masa ya ku ‘yan uwana masu girma ina tunasar da mu ga baki ɗaya zuwa ga makomanmu wato ita ce mutuwa da kuma kusantowar tashin kiyama da kawowa ƙarshen rayuwa gaba ɗaya da kuma ainihin yankewar ajali na kwanakinmu wanda kullum suke tafiya babu tsayawa hakika tashin kiyama da abin da ya shafi al'amuran da za su zo gabaninsa na mutuwa da kwanciyar kabari dukkaninsu suna ta kusantowa ga dukkan wanda ke numfashi sai dai da yawa daga cikinmu sun gafala dangane da wannan makoma ta har abada Allah yake cewa hakika kididdigar hisabin mutane ya kusata amma da yawansu suna gafale asali ma ba sa tun san su tunasar da kansu idan tunasarwa ta zo masu suna bijirewa ba sa ko son su saurara ya ku bayan Allah mu sani cewa cikin wucewar kwanaki da dare raki wallahi abin lura ne ga dukkan mai hankali da natsuwa saboda haka yake da mahimmanci ya ku bayan Allah kowa ya kiyayi duniya da kaidinta mu kasance kamar baƙi a cikin wannan rayuwar ko kuma wanda yake akan balaguro hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abdullahi dan umar Allah ya yarda da shi ya ce ya kai abdullah ka kasance a duniya kamar bako ko matafiyi wanda ya tsaya zai kanci abincin guzurinsa ya kama hanya haka ake buƙatar kazanto a cikin wannan rayuwar wadda babu tabbas a cikinta ga shi dai yanzu duk mun zo masallaci mafi yawanmu ko gaba ɗayanmu sai da muka yi wanka muka shafa turare muka sa tufafi mai kyau amma babu ɗaya daga cikinmu duk taron nan da ke da tabbas cewa shi zai tuɓe taguwarsa ko wanda zai wanke shi zai tuɓe taguwarsa to lallai wannan abin a yi tunani ne a kansa gashi yanzu muna rayuwa a wannan lokacin amma babu mai tabbas cewa juma'a mai zuwa zai dawo ya zauna a inda ya zauna ɗin nan ko ba zai dawo ba gashi yanzu duk muna tunani bayan an gama sallah za mu isa gida kowa yana tunani watakila ya ci abinci wani ya bacci wani ya kama hanya amma babu mai tabbas cewa zai iya barin wurin ya isa gida lafiya ko ba zai iya kaiwa ba wannan duka alama ce da take gaya ma ɗan adam ka shaidinsa da rayuwa Allah ta'ala yana cewa lallai hakika su suna ganin al'amarin kiyama a nesa yake mu kuwa muna ganinsa a kusa shi ne ma ya fi kusan kusa domin kwanakin suna ta tafiya numfashi yana ta karewa numfashinka akwai adadin kwanaki da yawan adadinsa wanda Allah ya sanya haka dukkan abin da kake ci ko kake sha akwai adadin da in ka sha ba za ka kala sha ba akwai adadin da in ka ci ba za ka kala ci ba wannan haka yake a rubuce tun kafin ɗan adam ya fito duniya to kuma haka kake ta rayuwa kana gusantar lokacinka to lalle wannan abin lura ne ga mai hankali ibn kasir alaihi rahmatullah yana cewa tamurru bin al-ayyam tatara kwanakinmu suna ta tafiya a guje na suku ilal ajali fal'ainu tanzuru ana ta kora mu zuwa ga wani ajali idanuwanmu suna kallo ba abinda suka isa fi wato ana ta kora mu zuwa ga ina komawa inda muka fito daga ranar da ka fito duniya to kuma ka kama hanyar komawa gidan gaskiya yace babu wata yarinta wadda bayan ta tafi za ta sake dawowa shekaru sha takwas sun riga sun tafi ba za su dawo ba ashirin ta tafi talatin ta tafi arba'in ta tafi sittin ashe tafiya ta yi nisa kenan bawan Allah ya ce babu kuma wata furfura wanda bayan ta fito za a ce za ta sake komawa ta zama baki alama ce da ke nuna in ɗaya ya zama fari to a kwana a tashi dukkan kan sai ya zama fari ga baki daya ya ku bayan Allah hakika wannan rayuwar duniya yar kaɗan ce idan an kwatanta ta da abin da zai biyo baya na kwanciyar kabari da kuma tashin kiyama saboda haka kari baci abin da ya yi maka saura a cikin rayuwarka cikin yin ayyuka waɗanda suke na biyayya zuwa ga Allah ka yawaita ayyuka waɗanda suke na ƙwarai sannan kuma kowa ya yi makansa ƙiyamun laili cikin abin da ya masa saura a cikin rayuwarsa na yin ayyuka na kwarai tun kafin mai yanke jin daɗi ta zo ta same ka hakika wani mai hikima yana cewa ka yi guzuri cikin rayuwarka domin kai baka sani ba fa yayin da dare ya je tsakiya baka da tabbas cewa za a kai alfijir da kai ya ce nawa nawa ne wanda yake ga yanan lafiyayye babu wata illa tare da shi amma kuma sai aka wayi gari ya riga ya mutu nawa nawa ne kuma marasa lafiya waɗanda ga sunan kwance kai ka ce ba za ka dawo ka same su ba sai ka ga sun kwashe shekaru ba su koma zuwa ga Allah ba saboda lokacin bai yi ba nawa nawa ne yaro ƙanana ko yara ƙanana waɗanda ake fatan rayuwarsu nan gaba za ta yi tsayi su zanto wasu waɗanda suke shugabanni alhali an riga an sanya su wato an ainihin an sanya su a cikin ƙabarurrukansu kafin ma su kai lokacin da suka balaga ya ce nawa-nawa ne wadda take gata nan amarya an yi mata ado an ƙawata ta zuwa ga angonta wanda za a yi kwana amarci alhali an riga an saƙa alkafaninta a cikin wannan dare sai aka waye gari ba kwana da ita ba so nawa nawa ne za ka iske mutum da safe yana a cikin gidansa yana jin daɗi a cikin gidansa da walwala amma kafin yammaci kuma an kai shi cikin kabari an kwantar da shi to ashe kenan lafiya ba abin gadara ba ce ba ya ku bayan Allah lalle hakika duk da yake Allah ya raya mu a irin wannan lokaci da muke yin magana to mu sani cewa abin da zai biyo baya fa baya da yawa idan ka kwatanta shi da abin da ya riga ya wuce kuma abin da zai zo nan gaba ba fa nesa yake ba yana a kusa da mu hakika ubangiji mabuwaye da ɗaukaka yake cewa kace masu lalle hakika mutuwan nan wadda suke gudunta to lalle su masu haɗuwa da ita ne sannan za a mai da su zuwa ga ubangiji wanda yake shine masanin gaibi shine matsayin gaibi da abin da yake a fili da abin da yake a koye sai ya ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa ya ku taron musulmi hakika malamai suka ce ita mutuwa wato wani yanayi ne na fitar da rai daga jikinsa wasu kuma suka ce a'a abin da ake kira mutuwa shine tumbukewa ko yayewa idan suka ce tumbukewa ko zarewa abinda suke nufi shi bawa za a tumbuke shi ko za a zare shi daga cikin masoyansa daga cikin iyalinsa da dukiyarsa da mulkinsa da 'ya'yansa sai a zare shi a cikinsu sai a kai shi cikin ƙasa sai a binne shi shi kenan ya zama tarihi maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa a hadisin jibril jibril yake ce masa ya kai muhammad ish ma shi ita ka rayu irin rayuwar da kake so ka rayu lallai hakika ne kai mai barin duniya ne sannan ka so dukkan wanda za ka ƙaunata a yau domin lalle kai mai rabuwa da shi ne watan wata rana mai yanke jin daɗi za ta zo ta raba ka da shi Allah ta'ala ya tabbatar da wannan aƙiƙa a cikin alƙur'ani Allah yake ce ma annabinsa lalle kai mai mutuwa ne kuma lalle su ma za su mutu a wani wurin Allah ya ce shin idan ka mutu su za su dawwama ne a wani wurin Allah ya ce annabi Muhammad bai zanto ba fice manzo ne hakika manzanni sun riga sun wuce gabaninsa a wata ayar Allah ta'ala ya ce ba mu taɓa sanya ma wani ɗan adam dawwama ba a cikin wannan rayuwa gabaninka inda ya ansa sunan halittar ubangiji mai rai to watan wata rana sai an ce babu shi amma idan suka ce alkashfu abinda suke nufi yayewa da suke nufi shi ɗan adam yayin da ya mutu sai a yaye masa abinda da ya kasance baya gani yanzu dukkaninmu ga mu a raye ba ma ganin mala'ika ba ma ganin wuta ba musamman menene mutuwar ba kana mutuwa shi kenan sai a yaye wannan abin da baka gani abinda ake faɗa ɗin nan a yau kana yin shakka idan kai ba mumini na gaskiya ba ne ana zara ran sai ka ga kawai kafa wata duniya ce daban ga ka a cikinta shi ne malamai suka ce duk mutane bacci suke yi yanzu dukkaninmu bacci muke yi yayin da muka mutu mun falka daga bacci kenan saboda duk abin nan da Allah ta'ala ya gaya mana na gaibu kana mutuwa kawai sai ka ga kawai daga ka buɗe idanu sai ka ga duk abin da ake baka labari gashi a zahiri ya tabbata shi yasa Allah ta'ala ya ce ka ce masu haƙiƙa laƙad kunta fi ghaflatin min haza haƙiƙa da ka zanto a cikin rabkana dangane da wannan lamarin na alƙiyama ka kasance a cikin rabkana baka damu ba in an ce aljanna in an ce wuta mala'ika mutuwa kai kawai a gaffala kake Allah ce fa kashabna an ka gita'ak yau mun yaye maka wannan danniyar ko yanar da da rufe idanunka yau idan ka mai tsinkaye ne gaya nan a fili Allahu akbar dan adam ya koma zuwa ga Allah ya ko bayan Allah hakika ku sani lalle ita mutuwa ita ce karshen dukkan wani rayayye dukkan wanda aka ce rayayye ne to mutuwa ita ce ainihin karshen sa Allah ta'ala ya ce ku sani kullu shay'in halikun illa wajha dukkan wani mai rai zai zanto ya mutu ba abin da ke dawwama sai zatin ubangijinka a cikin wata aya Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa ashe babu wurin tsira babu wajen gudu ba wurin da ɗan adam zai ɓoye ita ce ciwo ko shine ciwo wanda babu magani a cikinsa Allah ta'ala yake cewa kalla idza balagatit taraqi bari dai lokacin da ainihin rai ya zo ainihin karankarama wato ya zo kan kirji kenan ana ƙoƙari a fitar da shi waƙila marra a lokacin za ka ji ana akwai mai magani akwai wanda zai iya warkar da shi a kawo mota a tafi asibiti wa zanna annahu alfiraq shi kam mara lafiyar ya tabbata a wannan rana zai rabu da ku ne gabaki daya ya tabbatar a wannan ranar babu wani likita da zai iya warkar da shi kuma babu wani magani wanda zai iya yi masa amfani waltaffata saƙo bi saƙ ƙauri ya naɗe ya haɗu da ɗan uwansa ƙafafuwa guda biyu sun harɗe baya iya takawa da ko ya kasance yana tafiya a kansu Allah ta'ala ya ce ila rabbika yawma idhil lil masaq a wannan rana matabbata a wajen ubangijinka ne shi yasa Allah ta'ala ya kalubanci duniya gabaki daya yace falaula idza balagatul hulqum wa antum hina idhin tanzurun ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الله يشي دمي نيني ني فلولا إذا بلغت الهلقوم دمي لوك تندلي يزو إياك رجزاء فتر دشي Allah ya ce to me yasa ba za ku mai da ran a cikin jikinsa ba in kuna ganin ku ba za a iya tayar da ku a ba ku ansa abin da kuka aikata ba falaula idza balagatul hulquma wa antum hina idhin tanzurun alhali ga yanan kuna kallo gaban ku dan uwanka baba ko dan uwa ko matarka ko ƴaƴanka ko mahaifiyarka kuna kallo wa nahnu aqrabu ilayhi minkum Allah ya ce mun fi ku kusa da shi walakin la tubsiruna sai dai ba ku gani Allah ya ce to in kuna gani ko ba za iya tashin ku ba ku mai da ran bana a cikin jikin dan adam din ya ci gaba da rayuwa ba zai iya yiwuwa ba ya ku bayan Allah lalle hakika idan wannan shine rayuwar duniya idan wannan ita ce rayuwar duniya wadda take saurin wucewa kuma makomar dan adam ta kasance ita ce karewa ashe bai dace ba a ce duniya ta roƙe mu da ƙawace-ƙawace tanta wanda yake mai ƙarewa da adanta wanda yake wutacce wanda yake na yaudara lallai haƙiƙa ita duniya ba gida ne na dawwama ba ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce kullum man alaiha fan dukkan abin da ke cikin duniyan zai ƙare wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha ya ku bayan Allah ya ku ‘yan uwana masu girma, ku ribaci dukkan wannan ainihin dama da kuke da ita kafin lokacin damar ta kuce, lallai haƙiƙa ku ribaci lokacinku kafin ainihin ya wuce, ya ƙuli Shamsuddin ibn al-Qayyim, ibn al-Qayyim yake cewa, ya kai ɗan uwana, ka fanshi kanka da kanka a yau, fa inna soka ƙa'imatun, ya ce wallahi yanzu ne ake cin kasuwar, tunda kana da rai kana numfashi kana da lafiya to yanzu ne kasuwar ke ci wasamanu mawjuda kuma kana da kudin da zaka ci kasuwar wal badai'a rakhisa sannan kuma hajar da ake saidawa a cikin kasuwar mai sauki ce babu tsanani yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki baya nufin ya tsananta aiki kalan in kai sai a ce aljanna in kai sallah a ce aljanna in ka yi ainihin zikiri a ce aljanna hajar da ubangiji yake kalla haja ce mai sauki sai ibn al-qayyim yace wa sayati ala tilka suqi wal baba yace lokaci zai je ma waccan kasuwar da waccan hajar yawmun akwai ne wanda zai je mata la tasul fihi qalilun wala kathir wallahi ko kana da fan ta sama ba za a barka ka ci kasuwar ba wani yini ne shine wannan rana ko wannan yini wanda ake matsan adam kamun ga a cikinsa yau mai azu zalimu ala yadaihi ya ƙuli ya laitani takaftu ma'ar rasuli sabila ya ku ‘yan uwana masu girma lalle haƙiƙa ku sani cewa mutuwa fa wani kofi ne wanda ba makawa sai kowa ya tsantsane shi haƙiƙa mutane masu daraja ma'abuta ilimi da ainihin matsayi sun tsantsane shi kafin kai mutane waɗanda suke da dukiya da mukami ai sun riga sun wuce sun ɗanɗana sun ɗanɗani wannan kofi wanda yake na mutuwa wanda babu makawa a kansa kuma ku sani ya ko bayan Allah alamar da take nuna gushewar duniya shine lokacin da duniyar ta cika da adanta ta cika ta batse a kanka to in ba lokacin ba sa akai ba kana gab da kabar duniya yayin da ka ganka cikin babu yanzu kuma kana ganin wadata ta samu rayuwa ta bude hanyoyi sun bude to in ba sa'a akai ba kana gab da kabar duniyar gabaki daya ko da bahaushe yake cewa ganga in ta faye zaki tana dab da fashewa shi yasa Allah ta'ala yake cewa kace masu lalle hakika misalin rayuwar nan ta duniya kama in anzallahu minas sama kamar ruwa ne da Allah ya saukar daga sama wannan ruwa da ya sauka sai ya cuɗanya da iri da ke a ƙasa فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام kawai sai wannan tsiri ya fitar da abin da ‘yan adam suke ci da kuma dabbobi hatta iza aka zatil arzuku rafaha har lokacin da ainihin wannan shuka ko wannan irin ya kai iyaka ƙarfinsa ga yanan abin sha'awa a taha amuruna lailan auna hara Allah ce sai al'amarinmu ya zake ma wannan ciwar ya zake ma wannan ciyawar da rana ko da daddare kawai sai a wayi gari ya iske cewa ta zama karmami haka rayuwar ɗan adam take haka rayuwar take yadda ta ga waccan shukar tana ban sha'awa ta yi girma ana tafiya ana tafiya sai ta yaushi bayan wani lokaci sai ta bushe a zo a girbe ta bayan wani lokaci sai ta zama tuttuka dabbobi ne ke ci bayan wani lokaci sai kaga babu alamar ta to haka rayuwar ɗan adam take ana girmama shi ana son sa ana tafiya ana tafiya wata ran sai a ce ya mutu ana tafiya wata ran sai a ce ƴaƴan ma sun mutu ana tafiya sai a ce ai jikokin ma babu sai a nemi ma wanda ya san tarihin sa ba a samu ba haka rayuwar duniya take ya ko bayan Allah ine mana wasiya da ni kaina ga baki ɗaya cewa mu kasance muna aikata ayyuka waɗanda suke na ƙwarai a magance da kuma aikace maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aikata aiki wanda yake kyakkyawa yana kare mutum daga mummunar cikawa dukkan abin da yake mai kyau yi kokari ka aikata wannan zai baka dama ka samu cikawa wadda take mai kyau sannan maza Allah yake lalle hakika sadaka wadda aka yi ta a boye tana tafiyar da hushin ubangiji yayin da duk kai wani aiki wanda yake mummuna wanda ka fusata ubangijinka da shi to yi sadaka wannan sadaka sai ta tafiyar da wannan fushi da Allah ta'ala yi da kai Allah ta'ala yake cewa innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakiri sannan manzo Allah yace sannan sadar da zumunta manzo Allah yace yana ƙara ma mutum yawan shekaru malamai suka yi magana guda biyu ko dai a ce ana ƙara ma mutum shekaru ko kuma a ce ana sa albarka a cikin shekarunsa sai ya zanto duk abin da yake son ya cimmawa ya cin masa kafin mutuwa ta zo sai maza Allah ya ce wa kullu ma'arufin sadaka dukkan aikin kirki ko yana a matsayin sadaka wa ahlil ma'arufi fi dunya hum ahlil ma'arufi fil akhirah dukkan mutanen da suka zama na kirki a duniya to in an tashi ranar tashin kiyama ma suna daga cikin mutane waɗanda suke na ƙwarai sannan sai maza Allah ya ce wa ahlil munkari fi dunya waɗanda suke kuwa matsiyata mutanen banza a duniya to in an tashi ma a lahira su ne mutanen banza ya ko bayan Allah mu zanto masu biyayya zuwa ga Allah cikin dukkan abin da ya umurce mu mu kiyayi duniya da rudaninta hakika lokaci yana kurewa muna fata ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya karɓi rayuwarmu muna masu imani muna roƙon Allah ta'ala ya kare ƙasanmu ya kare garinmu ya sa albarka a cikin rayuwarmu ya kiyaye mu daga santsi da tuntube da zamewa irin ta shaidan muna fata Allah ta'ala ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da manya-manyan shugabanninmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya ku bayan Allah mu yawaita ayyuka na kwarai hakika waɗanda suke ayyuka na kwarai suna tafiyar da dukkan abin da yake munana da aka yi ana neman taimako zuwa ga wani aikin alkhairi babba da ya taso ma al'ummar musulmi bayan Allah fi kokari su sanya sadakatul jariya a ciki muna roƙon Allah ta'ala ya sa albarka a cikin dukkan abin da bayan Allah suka bayar kuma Allah ya sa a cikin mizanin suna alkhairi ya ku bayan Allah ku sani Allah ta'ala yana cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله